الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين قوة جماد الآخرة هجرة دبو إيدة دليه دودة أربعين دبقوي واندي موافقة دشاء إيقوة قوة شابيو شكرة دبو بيو دا الشرين دبير ميلادية نعم ci gaba da karatu na tarihi da luga a wannan littafi wannan diwani mai albarka mai suna tazyinul waraqat wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala Amin.
wannan shine darasinmu na sha ɗaya نعم
to darasin da ya gabata an karanta lamiya ta sheikhu abdullahi rahimahullahu ta'ala da ya yi sakamakon nuna farin ciki da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala akan nasarar da allah ya ba su أمم.
shine na yawaitar mabiya masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan wata dama da suka samu daga shi sarkin wannan zamani ba wajen gwarzo أمم.
na abubuwa guda biyar da ya lamunce ma shehu to sai suka sabbaba wato yawaituwar mabiyan shi shehu ɗin mutane suka yi ta gamsuwa da da'awarsa suka yi ta gamsuwa da da'awarsa to wannan farin cikin shi yasa shi a shehu abdullahi ya rubuta waccan lamiya ɗin أمم.
in gane ko نعم yawwa bihamdillahi abda'u ba a ƙulu ala ni'amin alaina la tazulu أمم.
da ya rubuta ta da bahari kamar yadda ya faɗa a ƙarshe baharul wafir أمم.
baharu alwafir أمم.
so kama al'adarsa wasu daga cikin ƙasidun in ya kawo su to yakan ɗan yi ta'aliki eh, yakan ɗan fassara wasu kalimomi waɗanda yake ganin za su yi wahalar fahimta ga ƙananan ɗalibai sannan kuma ya ɗan faɗi a wani zubin abinda ita ƙasida ɗin ta ƙunsa to ita ma wannan ƙasida ya yi mata wannan ya ce wa ƙauli zance na a cikin ƙasidar izhalat hubulu ai fazi'atid dawahi ina nufin lokacin da musibu suka firgitar da al'umma ranar gobe kiyama eh to halat din nan ma'anarsa fazi'at shine ya fassara da fazi'at نعم shi kuma hubulu shine ya fassara da addawahi أمم.
jam'u dahiyatin shine musiba to jam'i shine sai a ce musibu نعم lokacin da musibu na farfajiya alkiyama suka tsorata kowa wa huwa jam'u hiblin to shi hubulu din nan jam'i ne mufradinsa shine hiblu أمم.
bil kasri نعم ana karanta shi da kasara أمم.
ga ha'un ɗin nan sai a ce hiblun wa yuftahu kuma ana yi masa fataha sai a ce hablun Hmm? hablun نعم
shine addahiyatu musiba نعم eh akwai hablu na yagiya أمم.
to shi fataha kawai ga ha'un ɗinsa bai da kasar أمم.
an gane نعم shi hablu ake cewa نعم
hablu yagiya ahbalu ahbulu أمم.
eh shi kuma jam'insa kenan mufradinsa to shi fuska ɗaya yake da shi shine hablun to ne giya kenan نعم amma in ka ji hablun hiblun to wannan na musiba نعم ne eh na musiba ne أمم.
shi kuma jam'i ɗaya yake da shi shine wanda malam ya kawo hubulu نعم na musiba kenan نعم amma ahbulu ko hibalun eh, ko ahbalun to wannan na giya ne نعم
an gane أمم.
yau shi yana da jumu'u da yawa Mm. to wannan dai karatu ne na ɗaliban luga نعم
wa ƙauli zance na duhulu أمم.
shi kuma jam'u duhalin أمم.
shi kuma jam'i ne na abduhalu أمم.
bil fatihi shi ma ana karanta shi da fataha ga dadun dadun din nan ba a yi mata kasara a mufuradi kenan نعم me ma'anarsa shine alma'ul qalilu نعم ruwa yan kaɗan alal ardi waɗanda suke kwance bisa ƙasa مم.
la umqa la umqa bi dammil aini lahu wanda babu zurfi gare su ba su da zurfi مم.
eh ruwa ne kawai dai sama sama bisa ƙasa haka مم.
to su ake kira da abdahal kamar dan tafki haka karami مم.
an gane wanda ba ya da zurfi نعم amma irin gulbi ko teku wannan ba a kiransa da abdahal مم.
eh wayu jima'u ai aidan kuma ane masa wani jam'i shine jam'u qilla wancan jam'ul kasara ne مم.
wanda malam ya kawo a kasida duhulu eh jam'ul kasara ne to ana sake masa jam'i kuma ala adhalin eh shi kuma jam'u qilla ne eh shi jam'u qilla yakan fara galiban daga uku zuwa goma shi malaman tasrifi suke kira da jam'u qillati نعم an gane نعم yawa jam'ul kasara kuma daga goma din ila ma sha Allah Eh, jam'ul kasara shi ba ya da wani adadi eh to in za ka yi larabci sai ka san ba kowane jam'i za ka ɗauko ka yi amfani da shi ba ya danganta daga adadin abin مم.
an gane نعم wannan shi ka nuna ka fahimci larabci نعم eh washubulu cikin kasidar kuma na ambaci ashubulu مم.
jam'u shiblin مم.
shi kuma jam'i ne na shiblu bil kasri shi ma aka karanta shi da yi wa shinun kasara eh نعم ba shablun ba shiblun شيخ.
eh waladul asadi dan zaki shi ake kira da shiblun مم.
eh amma malaman luga suka ce ba za a kira shi shiblo ba shi dan zaki sai in ya fara biyan naman farauta مم.
eh to sannan za a kira shi da ashiblu نعم
an gane yawa amma in bai yi karfi da wayo da hankalin da zai ga naman farauta ya bi shi dan ya kama shi ba مم.
to ba a kira ne shiblu مم.
wayu juma'u to shi shiblu din nan ana sake kawo shi da wani jam'i kuma fil qillati jam'ul qilla wancan jam'ul kasara ne مم.
shubulu eh fuulu jam'ul kasara ne مم.
to akan kira shi da kuma ala ashbalin مم.
shi kuma jam'u qilla ne an gane نعم yawwa ashbalu shubulu مم.
eh shibulu jam'ul kasara ashbalu jam'u qilla نعم
wa qawli zance na ta'ulu laha nusulu ta'ulu laha nusulu مم.
to yuqalu a larabci akan ce ala saifu مم.
ai bariqa takobi yayi kyalli مم.
na haske نعم to shine sai a ce ala مم.
an gane نعم yawa ala saifu نعم eh bil hamza نعم ba ala ba نعم ala saifu نعم eh, kuma akan ce allah saifu sai a yi ta za'ifi eh, نعم an gane Na.
sai a yi ta za'ifi مم.
yawwa allah saifu shi ma ana faɗa عليك.
an gane مم.
to duka ana faɗa ga ya can a lamiyatul afa'ali مم.
eh, me yake cewa o, me- wa ya tuna baitin
نعم.
eh? wa allah lam'an eh? to irin wannan ne na walƙiyan ne مم.
to shine wa nusulu shi kuma jam'u naslin مم.
shine jam'insa to me naslu نعم hadidatu saifi ƙarhin takobi نعم
wannan tsinin nasa inda ya fi ko'ina kaifi نعم to shi ake kira naslu a larabci biswadi نعم to in za a yi jam'i sai a ce nusulu مم.
an gane warrumhi da mashi مم.
shi ma ƙarfinsa ana kiransa da naslu wasahami da kibiya shi ma ƙarfinsa akan kira shi da naslu an gani? saboda kowanne daga cikinsu ƙarfin nasa so za ka ga yana da kaifi sannan kuma yana ta'adiya مم.
yana ta'addanci eh wal'ulu eh a ƙasida ya ambaci wannan Mm.
to me ake nufi da al'ulu shi kuma wa'ulu ɗin nan jam jam'u wa'alin ta wannan ibara akwai gyara Na'am.
eh jam'u wa'alin Na'am.
eh da yi wa wawun fataha da iskanul aini Mm.
an gane Na'am.
mufradi ne na shi wa'ulu Mm.
eh Wa'alin.
wa'alin eh Na'am.
yana da fuska guda uku su ne zai ambata to Na'am.
fuska ta farko shine a ce wa'alun Na'am.
an gane Mm.
yi wa wawun fataha sannan ɗauri game Aini.
ga ainun ko Mm.
waka katifin akwai wawun wurin nan Mm.
eh waka katifin Mm.
kuma yakan zo da kati- da ma'anar ko da wazanin katifu Mm.
eh, ka faɗa an gane Na'am.
yawwa shine a ce wa'ilun Mm.
an gane kamar yadda ya rubuta a can Na'am.
to shi kenan kaga na biyu kenan Na'am.
wa'alun wa'ilun wawun fataha ainun kasara Mm.
wa'ilun na biyu kenan Mm.
waka katifin an gane Na'am.
sai na uku yakan zo da kuma wadu'ilin Na'am.
dalin din nan don magareta sannan ainun din nan ba ainun ba ce hamza ce To.
eh ma'ana yakan zo da ma'aunin du'ilu Mm.
eh du'ilu shi ma wata dabba ce eh Na'am.
eh, ta yi kama da ibnul awa mun san ibnul awa An sake koma.
eh dabba ce eh eh to shi ma kwaro ne ibnul awa kwaro ga yadda a littattafan fiqihu ana yawan ambatarsa a babin eh, abubuwa farauta da abubuwa da sauransu eh, kila ba ku yi nisa a askari ba ko muktasar eh, to kaga yana da luga guda uku mufradinsa kenan Na'am.
akwai wa'alun akwai wa'ilun Na'am.
akwai wu'i wu'i wu'ilun Na'am.
eh wawun damma sannan ainun da kasara Na'am.
wu'ilun kaga uku kenan Na'am.
to duk mufradai ne na mi na wu'ulu Mm, wai duk shine duk malam ne yake maka wasa da luga an gane ko Na'am.
yawa tun da littafin na na al'uda ba'u ne Mm.
eh na'am na'am a mun wuce wannan eh ai da mun yi tambaya in ba ka ba shikenan ba za ka mai da mu baya ba to wannan shine ko dai wa'alun ko wa'ilun ko mi
Na'am.
ko wu'ilun eh to duk ana faɗa to shi na uku ɗin ga wahaza nadirun Mm.
eh amma wannan baya da yawa na uku ɗin Mm.
duk sunan da zai zo da irin wannan wazanin to baya da yawa a larabci an gane Na'am.
yawa shi yasa du'ilu ɗin shi karan kansa Mm.
kaga bai da yawa ba a cika faɗansa ba sai ga wannan ƙwaron misali Mm.
to haka kalmomin da zaka ga laraba na ambata su bisa ga wannan wazani ba su da yawa Na'am.
to haka shi ma wa'ilu din shi ma baya da yawa Mm.
kenan wanda aka fi faɗa na farkon Mm.
wa'alun wa'ilun Na'am.
su an kafi yawan faɗa Na'am.
me yasa saboda siga din ta yi kama da siga ta ginin fi'ili Mm.
yanzu kamar dore ba zaka ga yayi kama da me du'ilu Mm.
sun yi kama al-mabni lil majhuli dore ba Na'am.
Eh, to asali siga fi'ili ce ba ta sunaye ba Na'am.
to shi yasa ta karanta a wurin larabawa in Mm.
a layin sunaye Na'am.
to shine wa haza nadiru a kawo suna da irin wannan ma'auni to ya karamta to menene ma'anar wa'alun wa'ilun wa'ilun Mm.
yace taisul jabali bunsurun dutse Na'am.
an gane Mm.
to shine in za a yi musu jam'i sai a ce wa olu Mm.
eh remaye kenan da hausa wal muradu bihi amma nan ba ba dabbobi ake nufi ba ba ƙwaran eh balaga ce malaye maka Kaga ɗaya ta.
abin nufi da shi al-asharafu Mm.
maɗaukaka almumtani'una waɗanda suka hannu daga aje a cutar da su ko a kai musu yaƙi fi husunihim a cikin ganuwansu Eh, ma'ana manya ne suka yi wata irin ya ganuwa ta zagaye su sai zan duk wani wanda yake maki gare su ba zai iya zuwa ya kai gare su ba Eh, an gane? yawwa sai aka ɗauko remaye saboda su a saman dutse suke rayuwa an gane ba sa rayuwa ƙasa wal usulu to ya ambaci al usulu shi kuma jam'u asalin wa huwa lu'abun nahali miyau na ƙudan zuma to shi ake kira da asalu an gane wannan miyau da take fitarwa eh, sai ya taru ya taru ya taru a ɗebo ana sha to shi ake kira asalu shi kuma ƙwaron ana kiransa da annahalu Mm, annahalu an gane? walkubulu jam'u kablin shi kuma jam'i ne na kablu bi fathil kafi ana karanta shi da yi wa kafin fataha wa kasriha kuma ya halatta a yi kasara a ce kiblun e kablun kiblun duk ana faɗa alƙaidu mari da ake sawa a ɗaure abu to shi ake kira da kablu ko kiblu jam'i sai a ce kubulu wa tsumulu an gani shi kuma jam'u tamlin bi fatihi ta to a tamlu a larabci shine alkhalqu halittu ko halitta kulluhum gaba ɗayansu wa habbat qabulu da nace kuma habbat qabulu bi fathil qafi ina nufin arrihu iska allati tahubbu wadda take bugawa min qibalil ka'aba takan fito daga ka'aba daga gabas kenan eh to shi yasa akan ce iskan gabas alqabulu kenan eh ba na- ba wancan na karba ba wa fu'ulu can da aka ce alleshi shi kuma jam'u fa'alin kuma akan ce falin akan yi tashilin hamza din eh sai a ce falin ko jam'u fa'alin kenan ko jam'u falin duk ana faɗa shi kuma diddu diyarati eh kishiyar camfi eh to shi ake kira da fa'alu alleshi eh ka an yasma almaridu kamar marar lafiya yana kwance bai da lafiya sai ya ji ta bayan gidansa ana cewa ya salimu ya kai wanda ya warke daga ciwo eh sai ya ɗauka kamar bishara ake ba shi ai zai samu lafiya eh to falun kenan au ɗalibu ko wanda yake mai nema wani abu mabukaci ne yana neman wani abu to sai ji ana cewa ya wajidu ya kai wanda ya saba abin da yake nema sai ya sa ka ai, abin nan zai zo ke eh ko watakila ma da ni ake bari in dan leƙa to leƙa wanda zai yi da sa ran cewa zai samu wannan abin fa'alo kenan eh alleshi kenan eh an gane sakamakon abin da ya ji ya yi daidai da bukatarsa Eh, ya yi daidai da wato bukatarsa to wannan shi ne wani hau zalika da abin da ya kama da wannan wallahu alam allah shi ne masani Eh, to wannan shi ne ɗan ta'aliƙin malam ga 'yan kalmomin da yake ganin za su yi wa ɗalibi fahimta wuyan fahimta to shi yasa malam ya ɗan fassara su eh duk da dai ba wasu bakin kalmomi bane in ana karanta luga summa ba'da zalika to ashefu abdullahi yace sa'an nan bayan haka taharraka kalbi zuciyata ta motsa ila ziyarati shaykhina jibrila domin nufatan ziyartan malaminmu wanda ake kira malam jibrilu ibn umara dan umar radiyallahu anhu allah shi ƙara masa yadda saniyan kuma ziyartan karo na biyu eh kenan sun kai masa ziyara a karon farko to daga baya kuma bayan duk waɗancan abubuwa da nasarori sun kammala to sai zuciyarsa take ta motsawa game da son a koma kai ziyara ga shi malam eh saboda a samu fa'idodi na karatu eh shi malami in ka kai mai ziyara to ba za ka dawo haka nan ba ko da bai baka kuɗi ba bai baka ruwa ba bai baka abinci ba to za ka fa'idantu da ilimi ko shawarwari da sauran abubuwa eh to shi yasa yana daga cikin sunnar magabata ziyartar malamai eh wanda mu yanzu ba ma yi in ka ga mutum wurin malami to bukata ta kawo shi eh eh ai bukatan kenan eh ya shiga wani yanayi eh amma ba zai zo wajen malami dan ya amfana ba da wasu kalimatu eh magabata na yin wannan eh to shi za ga yanzu malamai ba sa ma son ganin mutane eh saboda mutum ya zo wajenka madadin abin da zai tattauna da kai abu ne wanda ya shafi addini ko ilimi sai ka kawai zance ne na rayuwar duniya kawai zance ne na rayuwar duniya shi kuma malami ba ya da wannan lokaci Eh, lokaci ma karanci yake masa ce za a tattauna wani abu wanda ya shafi ra kawai a ɗauko wata matsala ta ilimi Eh, ko wani abu ka karanta a wani littafi baka gane ba ya abin yake ko matsala kaza ko naji kaza kaza irin dai waɗannan abubuwa Eh, sai kaga yanzu ɗalibai ba shi a gabansu ba Eh, Allah zai kyauta li'anna qad zurnahu saboda mu mun kai masa ziyara a walan farkon lamari qablan tiqalina min baladina kamin mu ciranta daga garin mu wane gari taqal taqal eh asali haka ake kiran garin daga baya aka canza ya koma taqal mm mu ambace shi a baya aiko to to sai koma tsagyal aka canza kafin zuwa gaimu eh to suna zaune a wannan garin sai suka ciranta ila biladi zamfara zuwa garuruwan zamfara hmm? eh shine daidai ba zamfara ba zamfara eh eh amma mu yanzu da hausa muna cewa zamfara eh wasu ma zamfara suke cewa wai daga zan fara ne aka zaba zaba hina ruju'ihi lokacin da shi malam jibrilu ya dawo min alhajji daga hajji saniyan karo na biyu don shi Allah ya yi masa fatahi ya je aikin hajji har sau biyu shi malam jibrilu dan Umar eh asalinsa mutumin Agadez ne Niger eh to babban malami ne wanda yana daga cikin malamai waɗanda su a shehu usmanu sun ka tasirantu da shi Eh, to ya je aikin hajji har karo na biyu kuma ya haɗu da malamai na ita mamlaka Eh, ya karɓi ilimi a wurinsu ƙwarai da gaske ya karɓi ilimi a wurinsu to malami ne na hadisi sosai da usulul fiƙihi eh, da usulul fiƙihi ya yi fice a cikin waɗannan fannonin guda biyu ilimin hadisi da kuma usulul fiƙihi malam jibrilu kenan kusan ai jihadin ma shine ya fara sharan fage shi ya fara to amma Allah ya hukunta kuma abin ba zai bayyana ba a hannunsa sai ya bayyana a hannun ɗalibansa eh, amma ai shi ya fara da awan ba Eh, shi ya fara share fage da abubuwa da yakan duk kausasawan da kak- kake ji a littattafan shehu na nisantar bid'a to duk sun tasirantu ne da shi wannan malami Eh, saboda yana da zafi game da bid'a sosai Eh, har wasu wuraren ma shehu usmanu yana ganin ma malam yana yana zafafawa da yawa ƙwarai da gaske sosai eh, shehu usmanu ya yi waɗannan bayanan eh sai Allah ya saka musu da alkhairi wa nahanu mu ma ash-shaykh Uthmana muna tare da ash-shaykh Uthmana radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fatalaqainahu sai muka haɗu da shi malam Jibrilu din wa huwa hina idhin shi malam jibrilu a wannan lokaci fi maudu'ihi yana wani bagire eh wani gari ko ƙauye almusamma wanda ake- aka kira shi da suna kwade kwade kwade eh kwade eh na'am eh sunan gari ne na'am sunan gari ne ƙare da gaske yana cikin Nijar yanzu haka
na'am
to yana wannan wurin bidan milƙafi shi ƙwade ana yi wa ƙafin fataha wa dali da dalun almumalati amma a yi mata imala ƙwade ƙwade ƙwade ƙwade eh haka ake faɗansa wala bisna ma'ahu muka zauna tare da shi ayyaman kwanaki sun maraja a shaikhuna usmanu to daga nan sai a shekhu usmanu ya dawo daga wurin malam jibrili ilal watsani zuwa ga wancan garin tsakyal wanda ya dawo tsakyal an gane na'am a shekhu abdullahi ya ce wata raka ne ni kuma sai ya bar ni a wurin malam na ci gaba da kwankwadar ilimi na'am eh shi kuma a shekhu usmanu sai wani dalili ya sa shi sai ya koma gida Mm, na zauna inda hu a gunsa falabistu inda hu na hawa shaharaini na zauna tsawon kaman wata biyu a wurinsa Mm.
wa qara'atu alaihi a wannan lokaci na karanta wani littafi mai suna al-kaukaba sati'a eh lissuyuti na mala abdurrahman as-suyuti na'am eh littafi ne na waƙe baiti ne sama ga dubu akan usulul fiqh wanda shi kuma ya waƙe jam'ul eh, abin nan jam'ul jawami na'am na asubki shi nasar ne jam'ul jawami din fi usulul fiqh na'am to da asubki ya rubuta shi shi kuma al-imam suyuti sai ya dauki littafin sai ya waƙe sai ya sa mai suna al-kawkabu sati'u na'am eh al-kawkabu sati'u eh an gane yawwa babban littafi ne eh ana karatunsa a zaure to usulul fiqh ne in ka fahimce shi to shikenan ka zan malami to a wannan lokaci malami yace na karanta wannan littafin a gunsa eh tun daga farko har ƙarshe cikin wata biyu baiti saboda saboda ku- eh to kullun karatu ake a karamaka eh karatu ake yi bil haqqi na'am
tun da su lokacin ba kasala tun daga malaman har ɗaliban Mm.
samu yanzu ana karatu kana bacci ustazu Eh, kaga ina ina alkaukabun satsa zai sauku Ai, ba zai- da ai maiti ɗari ma sai ka gaye an kasa banda wannan kuma mustami'an kutuban ha kuma sai wata dubara sai zan duk wani ɗalibi ya zo zai yi karatu wajen malam to sai ya saurari abin da ake gaya wa ɗalibin Mm.
kuma ya haddace da yake Allah ya bashi zakira na'am shehu abdullahi in ya ji abu yana haddacewa Mm.
to in ɗalibai suka zo karatu irin na ɗaiɗaiku da wanda ake gaba ɗai duk abin da malam ke gaya wa ɗaliban sai ya rike kutuban shatta littattafai daban-daban Eh, cikin wata biyu ya kwashi ilimi mai tarin yawa a wannan lokaci ya ce ta ƙara'u haƙƙun labu littattafan da ɗalibai ke karatunsu a gaban malam to bayan na kwankwada sun maraja'atu ilal watsani ni ma sannan sai na koma gida Mm.
eh tunda an samu guzuri ko ba haka ba Baran.
sai a koma gida tunda akwai iyali akwai yan uwa da sauransu bayan nan fawajattu sheikha usmana ko da na je ɗagyal kuma sai na samu shehu usmanu kuma ya sake fita gun wani malamin daban kuma wato su yawo ne daga da'awa sai neman ilimi
Mm.
da kaji an ce maka shehu usmanu ya bar gida to ɗayan biyu ne ko dai da'awa ko karatu ko dai ya je ya amfanar da wasu ko shi ya je ya amfana eh to ko da ya- ya baro malam jibrilu ya zo ita ɗagel ɗin gida sai ya samu a shehu usmanu shi kuma ya fita Mm.
tambaya aka ce masa ai malam ya fita na'am an gane Mm.
kharaja ila alhaji ya fita zuwa ga malamin nan da ake kira alhaju muhammadu ibn rajin Mm.
eh shi ma wani babban malamin hadisi eh shi ka an ce in yana karantar da kutubu sita eh kai ka ce yana daukar abin da ya ga dama ne ya aje abin da ya ga dama eh Allah ya mallaka mai su Yawwa.
eh Muhammad ibn Rajin ba Mm.
eh babban malamin hadisi shi ma ya zauna mamlaka ɗin saudiya ya yi karatu ya haɗu da malaman wannan zamani ya yi karatun hadisi sosai a hannunsu Eh, to allah ya hore mai ilimin hadisi shi ne malaminsu na biyu a ilimin hadisi to ko da ya je a shehu usmanu ya bar gida ya je wurinsa domin karatun hadisi Eh, banda wanda an kaɗe ba wurin malam jibrilu haka suke Mm.
a je wajen wannan malami a ɗiba a je wajen wancan a ɗiba haka aka yi ta gwagwarmaya kuma ga jihadi Mm.
eh, kuma a yi noma a yi kiyo hmm? kuma a rubuta littattafai Eh. a hare tsawo albarka da ya namu Eh, saboda su 'yan albarka ne Eh, mu kuma da yake mafi yawancin mu ba 'yan albarka ba ne shi yasa zamanin namu zamanin namu ba ya da albarka A garau.
shi ne kawai Eh, shi ne gaskiyar lamari A gaska.
eh su Allah ya samu lokacin ne nasu albarka Kuma himmar tasu ba irin kuma himmar tasu aliya ce to shi yasa komai za su yi ko kaɗan ne sai Allah ya sa masa albarka Mm.
to mu kuma sai mu yi mai yawan ba albarka ina ba tara an gane to ga a ko ko haɗi ma ai babu eh ba ma haɗi tsakanin mu da su eh ai baina sarawa surayya ai Eh, tsakanin ƙasan bakwai ne da saman bakwai ai ai da tauraron surayya ai ba haɗi ai Ba haɗi.
a ba haɗi Launin mahiri.
ba haɗi ai eh Allah ya ah to yanzu alfiyar da ya rubuta ai bata kai yawa alkaukabus sati bata usulul fiqi kwanan mu nawa muna karatun ta ta gani to alkaukabus sati ya fi ta yawa kuma ya fi ta wahala amma shi kaga cikin wata biyu ya karance ta kuma tare da wasu littattafan a wani kayan aiki ai kai ma kana da kayan aiki dama me kayan aiki lafiya ka samu malamin da zai koya maka shi ne kayan aiki to kuma ai kai ma ka samu to me matsala eh himmat ce ba guda ba da albarka eh Duka abubuwan mala, hada malamin da aka zo ka tare wuri ne, ka ta ɗiba, to ai wahala.
ai ko da akwai ma yanzu mutane ba za su iya ba a karba kalla Ana samun masu zuwa a karbaka.
anya da wuya malam saboda da ya zo sati ɗaya sai ya ce ai akara makalla ai an kira ni ai wance ba lafiya ai an buna rasuwa ko ba shi zai faru ba to kaga da an kawo wannan kuma ai karatu ya roshi kana makaranta ka ce an maka rasuwa su sai a yi wa ma ɗalibi rasuwa ma malami bai sani ba malami kuma shi ɗalibi yana zuwa karatun amma an masa rasuwa matarsa ko ɗansa ko yayansa ko ƙaninsa ko mahaifinsa amma malam bai sani ba mu ba za mu iya ba ne ba za mu iya ba ne tunda da ka zo za a kira ka a waya a ce ai ga matsala eh kuma za ka zo ka ce mala ai akwai uzuri to ai shi ne ai liqira'atil bukhari a shehu usmanu ya je wajensa domin karatun littafin sahihul bukhari Ah, ana gaya na haka ne ce to ai zama bai same ni ba ko hutawa fa bai yi ba bai ma aje kayansa ba fattaba'tuhu sai na bi shi Mm. fattaba'tuhu sai na bi shi bawon din da fataha Na, fattaba'tuhu sai na bi shi eh nace ai zama bai same ni ba a karanta sahihul bukhari ba da ni ba wannan ai ba karama asara bace fa wajadtu shaykha ko da naje sai na samu a shaykhu usmanu kharaja eh fa wajadtuhu sai na same shi lam yabda'il qira'ata Mm.
na yi sa'a ba a ma fara karatun ba kaga da sh- da shi za a fara ke eh fadakalna ma'an sai muka shiga tare fi qira'atil bukhari game da karatun sahihul bukhari ya qara'u shi a shehu usman yana karantawa malan na bayani yana sharhi wa nahnu nasma'u mu ko muna sauraron abin da ake faɗa shi ake wa karatun su kuma suna sauraron duk bayanin da malam ke yi kamar dai su ake wa karatun eh a ya'ya nawa mun ka ambata a tarihinsa eh to kaka magana bai da aure aka raba kalla ko iya shekarunsa dai aure ya ta yi ya tara ya'ya ai ga ai ya kokari eh akwai aure ai ai shi yasa ya dawo gidan saboda iyalin to da ya dawo kuma ya ci ga wata fa'ida kuma sai ga asara ce kuma aka- eh, aka shiga aka gaisa da iyali shafshaf sai aka fita Eh, sai aka wuce hakan ya faru sanata alfin wa mi'ataini wa wahidatin min alhijrati a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗaya waccan shekarar dai da ya rubuta amsa ga malam gwani al-mustafa Eh, har yanzu shekaran ba ta ƙare ba duk ciki ne aka yi waɗanga abubuwa duka da karanta alkaukabus satsi da zuwa a ɗauki sahihul bukhari ɗin eh wallahu alamu allah shi ne mafi sani to duka malaman nan zai yi musu kasida kuma zai yabe su zai faɗi sifofinsu da matakin iliminsu da abubuwa da sauransu Mm. to kaji yadda malamai suke aiki allah ya tausaya mana Mm. mu yanzu gaskiya sai dai allah ya gyara kawai Eh, amma abubuwa da yawa ai ba daidai suke tafiya ba Eh, ba daidai yake tafiya ba gaskiya saboda in ka auna da abin da suke sai ka ga kai ai ba abin da ma kake yi a to mi kai kome ba ya magana ba eh ta shi ne ai shi ne ai Eh, ai da za mu gyara mu ma duk waɗannan abubuwa ai Allah zai mallaka mana su da za mu gyara Saboda, wallazina jahadu fina to ka gani, ga aya muna karantawa a inda za mu gyara to abinda Allah ya ba su zai ba mu watakila ma da kariya shi Allah nashi yake so mai kokari kuma mai yin abu don shi Eh, amma inda za ka yi ta addu'a za ka yi ta abubuwa amma wajen himma kuma ba ka da himma to addu'an ba za ta yi tasiri ba Eh, tunda Allah ba zai ɗauko ma'aluma ta yi ta kinsa ma cikin kwakwalwa ba ba tare da kabe hanyoyi ba wasa'il da sauransu Eh, to su kuma duka Allah ya ba su ga himba din ga bin al'asbabu ga ƙarfin ikhlasi Eh, to shi yasa Allah ya taimake su sai kaga lokaci dan kaɗan sun tara abu mai yawa mu kuma mu ɗauki dogon lokaci muna yi kuma ba mu tara komi ba ba mu tara komi ba eh to bale yanzu da cin haram yayi mana yawa ya za a yi ma kwakwalwa ta yi injimi ya yi aiki Eh, shubuha ta yi mana yawa mu sha su shubuha mu ci shubuha mu sa shubuha eh tsegumi da annabimanci kila wa kala kalu kulna sun muna yawa duk waɗannan abubuwa suna toshe kwakwalwa fa eh, kasaratul kalam yawan magana da ba su shafi addini ko wani abu wanda yake na tilas ba duk suna toshe kwakwalwar dan adam eh to amma gabata sai kaga an ce maka ah, wasu daga ciki wani sai ya kwana uku ba a ga maganarsa ba eh ko ba littafi a gabansa yana na yana aiki da kwakwalwa eh to mu fa ko bai cikin mutane wayar sana nan yana nan yana fira da wayarsa eh kwarai kuwa to kaga dai duka dai akwai bambanci eh to shine tazaran da ke tsakaninmu da su gaskiya to dole sai an nisanci haram da shubha eh suna toshe basira kwarai da gaske eh bambancin tsarni ga bambancin gaskiya ne mu yanzu fitino- fitina sun yi ta yi yawa wanda ma ke sun yabi wannan hanya sai ka ga to kokarin ake ma a yaƙe shi a ɓata masa suna a aibanta shi to Allah ya iya muna sai na hau ko na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah